بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السالك الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a daidai wannan lokaci a yau hudu ga watan ramadana a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin kitabu shifa bi ta'arifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ajiya mun karanta faɗin ɗaya daga cikin wato malamai ko kwanci mai littafin da kansa قال الفقيه القاضي أبو الفضل abin da shi mai littafin da kansa yake cewa dangane da ayan nan na wa rafa'ana laka zikrak mun ɗaukaka ambatonka ya ce haza takrirun min Allah jalla ismuhu li nabiyhi wannan tabbatarwa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wato ta yanda ya ɗaukake ambatan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana bayyana wa manzon Allah azimi ni'amihi ladaihi manya-manyan ni'imoma manya-manyan ni'imomi da ya yi masa wa sharifi manzilatihi indahu da kuma matsayinsa maɗaukaki a gurinsa wa karamatihi alaihi da kuma karama na karamci baiwa da Allah ya yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama bi an sharaha qalbahu lil imani wal hidayati Allah ya yalwata kirjin manzan Allah ya cika kirjin da imani wal hidayati da kuma shari'a wa wasa'ahu li wa'i ilmi kuma Allah ya yalwata kirjin da wato kiyaye ilmuma wa hamlil hikimati da kuma ɗaukan hikima wa rafa'a anhu siqala umuri li jahiliyyati sannan kuma ya ɗauke masa nauyi na al'amuran jahiliya nauyi irin na al'amuran jahiliya al'amuran jahiliya suna da yawa gaba wato fushi da sauran muna miyagun hali dai irin nasu to Allah ya ɗauke wasu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa baghadahu li sayriha ya sa ma annabi kyaman halaye irin na jahiliya wa ma kanat alaihi da abinda jahiliya suke ciki bi zuhuri dinihi ala dini kullihi sannan kuma Allah ya bayyanar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan addini dukkanin addini kowane addini lokacin da addinin manzon Allah ya zo an shafe wannan addini din kowane addini da addinin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shari'a manzon Allah ta zo an dakatar da wannan shari'an kwata-kwata Allah baya bukatan wannan shari'a tamkar gwamnati ne ta buga sabon kuɗi idan ta buga sabon kuɗi to duk wanda bai kashe tsohon kuɗinsa ba fa to ba a bukata in ka je kasuwa ba ba za a sayar maka da kaya ba to daga fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka dakatar da kowace harka ta shari'a da masu cewa su wato mutanen annabi musa ne da masu cewa su mutanen annabi isa ne to ya zama musu dole su ajiye addininsu su dawo ko su ajiye shari'arsu su dawo su bi shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin idan da musan yana raye ko isan yana raye to shi ma baya da ta yi sai dai ya bi manzon allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon allah ya ce laukana musa wa isa hayyan ma wasi abu ma illa tibai da a ce da Musa da Isa suna raye da babu abin da zai wadatar da su ga barin addini da dole sai dai su jinjina addinin su su zo su yi mun biyayya ai shine abin da Allah subhanahu wataala shi yasa idan muka lura da wannan aya na شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ذاك قد اكوي ابو كلا اتشكي da kyau Allah ya ce shara'a lakum min ad-dini Allah ya shar'anta muku daga addini yaya wani addini aka shar'anta muku ma wasa bihi nuhan addinin da aka yi wasiya da shi mawa ma annabi nuhu ashe annabi nuhu wasiya aka masa yayi wannan addini din ba wai an masa wahayin wato wannan addini din bane wasu sukan faɗi haka ma wasa bihi nuhan wanda yayi wasiya da shi ma annabi nuhu amma da aka zo kan annabi muhammadu Allah bai ce wallazi awsayna ilayka ba ko wallazi wasaina ilayka sai ce wallazi auhaina ilayka min yi wasiya da shi ma nuhu amma kai kuma ita ne muka yi maka wahayinta Allah kuma cewa ma wasaina bihi Ibrahim Musa wa Isa da wanda muka yi wasiya da shi ma annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ku tsai da wannan addini kada ku rarraba a ciki to ashe annabawa ma suna da annabi manzanni ma suna da manzo annabin annabawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka zo gaban annabi Muhammad sun zama mabiya su ma idan suka tafi ne to ko ina kowa ya zamo yana cin gashin kansa kamar dai a ce maka hakimai su zo gaban sarki kaga hakimai in suka zo gaban sarki sun zama mabiya su ma idan kowa ya je ƙauyensa ko ko anguwansa to daga nan kuma sai ya ci gaba da sarautarsa shi ma sai ana ce masa ranka ya dade amma a gaban sarki bai isa ba to manzon Allah idan yana nan babu wani ma cikin annabawa da dai amsa shi annabi ne babu kowa mabiyi ne kowa da kowa wato ya kaskantar da kai ga risalar manzon Allah wannan shine alƙawarin da Allah ya ɗauka da su tun kafin ya ba su annabta din Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana wa idza qala Allahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu قال أقررتم وأقصتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين to wannan kenan malam yace mana bi zuhuri dinihi ala dini kullihi Allah ya bayyana addinin manzon Allah akan dukkanin wani addini wa hadda anhu uhudaka a'ba'i risala sannan Allah ya dauke masa wato wahala na wato na wato sarkakiya na wannan manzanci ko ne annabi kamar annabi nuhu alaihi salam ya shekara dubu ba hamsin yana da awa Allah ya ce mana wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kadan ne suka yi imani da shi akwai annabin da ya shekara ɗari hudu da hamsin akwai annabin da ya shekara ɗari biyar akwai annabin da ya shekara ɗari biyu amma kuma babu wanda ya kai mazan Allah mabiya ana aksarul anbiya ittaba'an inji manzon Allah yace duk annaba babu wanda yake ni mabiya annabi nuhu duk shekarun nan da yayi abin da ya kare ya kare ya kare mabiyansa ba su kai su dari ba ma gaba daya ba amma manzon Allah shekara nawa yayi shekara 23 yayi yana da awa sai ga mabiyan manzon Allah sun cika duniya ko ina da ko ina sakon ya shiga shine maulana shi ibrahim kaulaha radiyallahu anhu yana yaban sayyidina rasulullah yake cewa a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ranar aka gwangwasa mu kisra ko ba aka ce tashi kisra tashi kisra a nusharwan ja muhammadun annabi muhammadu ya zo ومن هد هذا القصر وهو بمكة وليدا فلا يبكي لذا الكفر مظهرا wannan wanda aihuwansa ya rusa katangan kisaran shine ya zo a makka wanda bai bar makafirci ko alama ba sai da ya rushe shi gaba a wannan takaitattun shekarun wadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da'awa cikinsu shekaru 23 nan a wayannan shekarun ne manzon Allah da ya dawo ya bar garin makka da shekara goma baya da mabiyan da suka kai ɗari biyu to ya dawo garin makka yana da mabiya a shekaru goma yana da mabiya sama da dubu goma sha bakwai kuma ba iya mabiyan nasa ba ke wannan ma iya sojoji ne kawai to Allah ya ɗauke wa manzon Allah wahala irin na risalar ne da ƙangi da ake shiga lokacin isar da sako a litablighihi linnasi ma nuzila ilaihim Allah ya ɗauke masa domin ya isar wa mutane da abin da aka sassaukar musu alƙur'ani kenan da shari'a wa tanwihihi bi azimi makanihi wa jalili rutbatihi wa rif'ati zikrihi da kuma Allah yana bayyana masa girman matsayinsa a gurin Allah wa jalili rutbatihi da maɗaukakin matsayinsa a gurin Allah wa rif'ati zikrihi da ɗaukaka ambatonsa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya ɗaukaka ambato kenan Allah ya saka sunan annabi daga sunansa fa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu Allahu ya ba mu annabi Muhammadu sunansa idan ka ce Muhammadu wato abinda ake nufi da Muhammadu ita ce shaksiyan da aka yi ta gode mata aka yi ta gode mata aka yi ta gode mata aka yi ta gode mata ismu maf'ulin ne amma kuma mubalaga ne na mene na Mahmud akwai bambanci tsakanin Mahmudu da Muhammad amma kuma duka ismul maf'ul ne Mahmudu abin godiya Muhammadu wato shi ma wanda aka goggode masa abin godewa amma idan ka ce muhammadu wato an gode masa an gode masa an gode masa godiyan da babu iyaka haka idan ka ce ahmadu ahmadu shi kuma ahmadu wato ismu wato mubalaga ne na hamidu idan ka ce hamidu mai godiya amma idan ka ce ahmadu wanda aka yi ta wato wanda ya yi ta godiya ma Allah ya yi ta godiya ya yi ta godiya ya yi ta godiya har sai da shi ma tsaban godiyan da yake ya zama Muhammad kuma a, a, a, a wato a ta hanyar sunansa ne ake kai kowata ibada a ta hanyar sunan Muhammadu ba a ta wannan hanyar ake kai kowata ibada duk mai gode ma Allah yakan shigo ne ta kofar wato ahmadiyya sai yasa ko fatiha ne farkonta wadda aka bude ta an bude ta ne ta kofan godiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alhamdulillah nan daga nan aka yi ishtiqaqin sunan muhammadu wannan hamdu din arrahmanir rahim kuma waɗannan sunaye ne wanda ma Allah ya ara su wa manzon Allah ya bashi lil mu'minina raufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to kaga baka isa ka ce wai ka wadatu gabarin tafiya ta kofar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma da ka je gurin Allah ba ta manzon Allah ba zai yi ba ba zai yi ba wa rif'ati zikrihi inda Allah ya min ya daukaka ambaton manzon Allah wa qiranis wa qiranihi ma asmihi bismihi ko kuma qirani ma asmihi ismuhu yadda Allah subhanahu wataala ya ya gwama sunansa da sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala qatada qatada yace abu umar kenan abu umar qatada ibn nu'man ibn zaid ibn amir wanda ya yi wafati hijira yana da shekara yana da shekara 23 to shine yake fadin wannan magana قتادة يتي رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة الله يدعوك كأنبتهم النبي الدنيا دلاهرة فليس خطيب باب ونمي خطبة ولا متشهد كوكمي تهية ولا صاحب صلاة كوكما أبوتين صلى وان زي بوتام الله إلا يقول أشهد الله إله إلا الله wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba mai yin sallah ko ko tahiya sai ya gwama sunan annabi da sunan Allah sunan Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan ma'ana imamu shafi yake ce ya halabaiti rasulillahi hubbukumu fardun min Allah fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lakum yace kun ji dadi ahlul baiti inji imamu shafi yace kun ji dadi yace wato wato matsayinku da girmanku a qur'ani Allah ya saukar ya ishe ku girman daraja duk wanda yayi sallah bai muku salati ba bai da sallah kai sallah da gangan ka yin salati ma ahlul baitin manzo Allah sallallahu Allah bai bukata inji Imam Shafi'i to kaga Allah ya dauka kame ya ɗaukaka ambaton manzon Allah sannan su ma ahlul baiti ambaton su ya ɗaukaka da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري يا فدي abu sa'idin al-khudri wato shi ma yayi wafati hijira yana da shekara 74 wanda balansare ne ba khazraje ne yake ce annan nabiyya qala atani jibril fa qala inna rabbi wa rabbaka yaqulu tadri kayfa rafa'tu dhikrak قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي وانا حديث كذا ya ce a maza'ala sallallahu ya ce jibrilu ya zo min faƙala sai ya ce inna rabbi wa rabbaka ya ƙulu ubangijina sannan kuma ubangijinka ya muhammadu rasulullah yana cewa kaifa a tadri kaifa rafa'atu zikrak ko ka san yadda na ɗaukaka ambatonka me nake nufi da wa rafa'atu zikrak qultu sai manzon Allah ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa Jibrilu sun sani, su suka fi sani. Ƙala sai Jibrilu ya ce, Allah ya ce, Iza zukirutu zukirta ma'i, ma'anan wa rafa'ana laka zikiraka shi ne idan an ambaci Allah sai a ambaci manzon Allah, Muhammadun fi sama'i wa Muhammadun fil arbi, ko ko Ahmadun fi sama'i wa Muhammadun fil arbi. A sama dama sunansa Ahmadu ne. a gurin annabawa ma sunansa Ahmadu sabila da yawan ibadarsa ka ana awwalu labidi ne ke to duk lokacin da aka ambaci Allah haka ke rubuta a jikin majajjawan al'arshi la ilaha illallah muhammadun rasulullah da sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hake aka yake rubuta a jikin itacen aljanna kayan marmari matan aljanna ko ina duk wani abin da Allah zai kawata shi sai ya kawata shi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala ibn ata ibn ata ya ce a جعلت جعلت تمام الايمان بذكرك معي معنى ورفعنا لك ذكرك شيني ناسك تمام الايمان جعلت تمام الايمان بذكرك معي ناسك cikin imani a ambaci sunanka tare da ni wa qala aidan kuma har yanzu ya ce ja'altuka zikran min zikri na saka ka wato ambato ne daga cikin ambatona faman zakaraka zakarani wanda ya ce Muhammadun Rasulullahi kamar ya kira sunan Allah ne, in ka kira sunan annabi ka kira sunan Allah ne, babu ma yadda za a yi karaba sunan annabi da sunan Allah ba ka isa ba, shi sa masu masu kai ruwa rana wai sai sai an bar ambatan annabi a wasu gurabe shirka ne kaza kaza kaza kaza suna da aiki da yawa da su shiga Qur'ani su gyara gyara da dama saboda shi Allah idan ya ambaci sunansa sai ya hada da na manzon Allah kai kuma ka ce shirka ne a bar haɗawa annabi annabi ba, ba, ba, wani, ba wani abu ba ne tunda ya riga ya, ya mutu yauwa to kaga kana da babban aiki kenan ko ka kace tunda ya mutu ba za a ce assalamu alaika ayyuha annabi sai dai a ce assalamu ala annabi to kaga gyare gyaran da yawa da aka shiga irin cikin suratul duha والضحى والليل ساجدا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى دو إن دميري نا المخاطب كما دسو دمير الغائب ko ka shiga alam na shara halaka sadaraka wa wada'na anka izraka allazi anqada zahraka kamar da inan damirin din su koma dam- dam- damirul ghaib to kaga da akwai aiki kenan da haka baka yi saka raba Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba shirka bane dan ka hada sunan Allah da sunan annabi ba shirka bane dan ka ce dan Allah dan annabi ba shirka bane dan ka ce na rantse da Allah da annabi ba wai ka rantse da annabi bane in ka ce ka rantse da Allah da annabi a'a ka raba ma Allahu sunan da yafi so ne annabi ba wai ka ce ka rantse da annabi bane na rantse da Allah to in ba za ka iya faɗa ba ka ce na rantse da Allah na annabi ma'anarsa kenan da haka a gane Allah ya ce man yudi rasula faqad ada Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah kaga Allah ya gwamu mene ya ma saka haƙiƙanin biyayya ga manzon Allah shine biyayya ma Allah dan haka domin zaka yi wani abu na ibada rantsuwa ko ko wani abu ka shigo da sunan annabi ciki ba kana nufin annabi ne abin bauta ba kana nufin annabi ne masoyin Allah da ta hannunsa ake zuwa gurin Allah shikenan ya kamata yan uwa a daɗa gane wasu abubuwa wanda ake yi wa mutane ake ake yi wa mutane wato ake yi wa mutane cin kaca ta wannan abubuwan domin a raba su da masoyinsu na hasali manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال جعفر بن محمد الصادق wanda muka faɗe shi a baya لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية با wani wanda zai ambace ka da risala ya ce Muhammadun Rasulullah illa zakarani bin rububiyya sai ni ma ya ambace ni da rububiyya na sai shi ya ambace Allah na'am wa ashara ba'duhum fi zalika ila maqami shafa'ati wasu sun yi ishara cikin wannan cewa wa rafa'na laka zikraka sun ce akwai makamin shafa'a a ciki ma'ana makamin ceto wa min zikrihi ma'ahu ta'ala an qarana ta'atahu bi ta'atihi daga cikin yadda Allah yake ambaton annabi kuma ya ɗaukaka ambaton annabi ya gwama yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama biyayya ko ko yi ma Allah ta'ala biyayya daidai yake da yi ma annabi Muhammadu yi ma annabi biyayya daidai yake da yi ma Allah wasmuhu bismihi ya kuma hada sunansa wajen biyayya din da sunan annabi qala wa adi'u Allah wa adi'u rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato za ka fahimci cewa kenan wato idan an bi Allah ba za ka ce ka bi Allah shi kenan kai shi kenan ba ba maganan annabi Muhammadu ba ka isa ba duk abin da ka samu na addininka da abin da ka samu na ƙur'aninka da abin da ka samu na sallanka daga ina ya zo maka a gurin wa ka koya a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koya kuma Allah baya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu hukunci guda biyu sai annabi ya duba mafi sauki sai annabi ya ɗauka mana annabi baya ɗauko abin da yake da wahala annabi baya ɗauko abin da yake wahala baya son al'ummansa su wahala shi kuma Allah yakan fardanta addini ne daga yadda ya ga annabi ya karkata zuwa ga wannan abin ai misali mu duba sallan sallan tarawih me manzon Allah ya ce ya ce idan ina fitowa ƙarshe a fardarta daga ran da annabi ya yi ƙwaya ɗaya sai ya bari saboda za a fardarta wasu kuma za su gajiya a kan haka ko ko laula an ashqa ala ummati la'amatuhum bisuwaji fi kulli salatin ba dan kan na sananta ma al'umma na ba da na musu ummi suna sallah suna suwaki a kowace sallah kaga da a ce manzon Allah yayi umarni ya ce ai to an farzanta kenan to Allah baya kawo wasu hukunci kwaya biyu sai manzon Allah ya duba mafi sauki sai ya ɗauka ma al'ummansa har wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya Rasulallah na ga tausayinka da al'ummanka ya yi yawa kana tausaya ma al'ummanka ƙwarai da gaske ya rasulallahi ko na bar maka ɗawainiyan al'ummanka da ayyukan al'ummanka a hannunka sai manzon Allah ya ce me za ku zaci manzon Allah zai ce za ku zaci manzon Allah zai ce to a bar mun ya Allah annabi bai yi haka ba wato ya fi kowa ladabi mahabarin ubangiji sai ya ce ya ubangiji kai ne mahalicinsu kai ne mafi jin kai ga wannan bayin na fawwaba maka al'amarin al'umma na kai ne mafi jin kai da wa'innan bayin ai ni fararre ne ni halitta ne wata rana ba ni kai kuma ubangiji ne dawwamamme da ba za ka kare ba don haka kai ne za ka zamanto mafi jin kai gare su dangane da ni me Allah ya ce wa manzon Allah sai Allah ya ce wa manzon Allah to ka sani ya rasulullahi inna lan nukhziyaka fi ummati ba za mu kunyata ka ba akan al'ummanka duk abin da muke da shi na jin kai sai mun saka shi cikin al'ummanka to Allah ta'ala ya ce biyayya wa annabi biyayya wa Allah a wani wajen Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi cikin suratul hadidi a na bakwai ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'a bainahuma biwawil atfi sai Allah ya hada tsakanin mene ya Allah ya hada tsakaninsu da wawul ataf wawul ataf wawul ataf shine mene gwama abu mafi kusa ai huruful adad suna da yawa guda goma ne amma idan ka ce ja'a fulanun wa fulan wani tare da wani sun zo to sun shigo tare ne ja'a fulanun fa fulan akwai fa'ul atafi ma wane ya zo fa fulan jim kaɗan sai wane ya zo ja'a fulan summa fulan wane ya zo sai wane to wanan da ya zo sai da ya daɗe wane ya biyo bayansa akwai su hatta akwai su bal akwai su imma suna nan su guda goma ne amma wawul atafi ita ce take nuni zuwa ga abin da aka yi ta da ma'iyya aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah tare da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'a bainahuma bi wawil atfi al musharrikati wanda take nuna mene tarayya amma kuma ba tarayya bane ne yin shirka ma Allah ta'ala ba tarayya bane ne shirka ma Allah ta'ala ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم bai halatta ba kwata-kwata a musulunci a addini a yi jami'i mau Allah da wawul adafi tare da wani sai manzon Allah ne kawai ake haɗa shi da Allah da wawul adafi ina fatan muna gane a haddasa na shaikhu abu aliyu al-husayn ibn muhammadin al-jabbani al-hafizu fi ma فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه قال حدثنا أبو أمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان ما لن يتي آه حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني abu ali hussein dan muhammad jayyani ya ba mu labari alhafizu fi ma ajaza fi ma fi ma fi ma ajazanihi ya min ijaza na wato kasancewa ni hafiz ne a bangaren hadisi wa qara'atuhu ala siqati anhu kuma na karanta wannan abin da zan kawo daga siqa amintattu daga gare shi qala haddathana abu umar an-namiri أبو أمر يا أبا ملاباري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن أبو محمد بن عبد المؤمن يا أبا ملاباري حدثنا أبو بكر بن بن دافع بن داسة أبو بكر بن داسة يا أبا ملاباري حدثنا أبو داود السجزي abu dawud sajzi ya bamu labari haddasana abul walid dayalasi shi ma ya bamu labari abul walid haddasana shuba an mansur shuba ya bamu labari daga mansur an abdullahi ibn yasar daga abdullahi dan yasar an huzaifa ibn yaman daga sayyidina huzaifa an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqulanna ahdukum ma sha Allah wa sha fulan dayan ku ba zai ce ma sha Allah wa sha fulan ba ma'ana ba za ka ce ma sha Allah wato Allah ya aikata abin da ya ga dama wa sha'a fulan wana ma yayi abin da ya ga dama wannan wawul adafi da ka kawo a wannan kuskure ne sabila da tamkar tarayya ne ma Allah annabi ce sai dai ka ce ma sha Allahu summa sha'a fulan Allah ya so da Allah ya so ya kaddara wane yayi kaza sai wanan shi ma ya so da mashi'ar Allah أما بعد ما شاء الله وشاء فلان آه قال الخطابي أرشدهم صلى الله عليه وسلم في تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه الله تعالى يا شري وتغزال يا شري الدسو وجن قبات مشيئة الله أكم مشيئة ونن الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين دو وندك يا أيكتاو to Allah ne ya ga dama sai wannan din ya aikata yanzu idan ni'ima ya same ka wani ya zo ya baka kyauta to kafin ka gode ma wani ka fara gode ma Allah dan Allah ne ya so ya ga dama sai ya saka wanan yayi sai wanan ma ya so ya ga dama sai yayi sai abin ya iso ka shi yasa aka ce bayi wajen murudun ni'am sa faruwa da ni'ima kashi biyu akwai wanda suke ganin al'asar akwai wanda kuma suke ganin al-mu'assir al'asar shine gurbi wato akwai wanda idan kyauta ya same su kawai sai idan su ya rufe gaba daya ba su ganin kowa sai wanda yi wannan kyautar su ta ce wani wani ai ya fitar da ni a musiba wani ya min kaza wani ya min kaza to wa'annan mahajubai ne idan su ya takaita ne akan gurbi akwai kuma waɗanda idan ni'ima ya zo musu sai su koma zuwa ga Ubangiji nan mahalicin komai su ce Allahu mun gode kayi Allah ka nuna mun isa Allah kayi kayi abin da kaga dama na alkhairi a kaina wane ma kan da abin ya biyo ta hannunsa Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda kaga ya ɗauko abu ya baka fa Allah ne ya tilasta shi ya ɗauko ya baka Allah ne ya saka shi duk wanda kaga ya ɗauko dukiya ya baka arzikin Allah ne Allah ya bayar ta hannunsa ya kawo maka abinka don haka idan ka tsaya kana ta shagaltuwa da shi shi kenan sai kuma ka kusa ta ubangiji ka fara gode ma Allah Allah na gode maka haza min ni'matu rabbi min ni'mati rabbi wannan ni'iman Allah ne sai ka koma wani ma da abun ya zo ta hannunsa Allah ya saka masa da alkhairi to akwai wanda ma sukan yi baƙa'i ai sukan yi fana'i ai a masu godiyan ma akwai wato masu gode ma ni'iman da ya same su akwai masu baƙa'i akwai masu fana'i misali masu baƙa'i su ne wanda za su gode ma Allahu ta'ala sannan su gode ma halittar da wannan ni'iman ta zo ta hannunsa to sun yi baƙa'i kenan suluki da jazba ya haɗu amma akwai wanda idan ya yi fana'in shi baya ganin wanda ya kawo saƙon baya ganin sa yana ganin Allah ne kawai kamar misali sai da Aisha alaiha salatu wassalam lokacin da aka mata kazafin zina Allah ya saukar da ayoyin da suke nuna barrantanta daga kazafin da aka mata sai ta ce Allah na gode maka Allah na gode maka da ka barrantar da ni sai aka ce ki gode ma rasulullah ta ce a'a ya wadatar godiyar da na yi ma Allah sajina abakar ne ce ba za ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce sabila da ta riga ta yi ta yi fana'i sifan manzon Allah ya baje mata cikin sifan ubangiji dan haka ba ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani juzu'i ne daban a gefe tana ganin sifan ubangiji ne ya bayyana cikin sifan manzan Allah sai manzan Allah kuma ya kawo abin da ya barrantar da ita ne da fatan muna gane to a ladabin da manzon Allah ya koyar idan za ka yi godiya ko ko za ka nuna mashi'a to ka nuna summa summa sabila da tana nuni da ta'attarahi jinkiri sha Allah Allah ya so summa sha'a sannan sai bayan soyayyan Allah sai wani ma ya ga dama a shine na karanta mana abinda al-khattabi ya faɗa yace ya koyar da su yadda za su gabatar da mashi'an Allah akan mashi'an wani Allah wa ikhtara habi thumma sai Allah ya zabi aqafin da me annabi ya zabi aqafin da summa allati hiya lin nasaqi wanda take nuna mene jeruwa ko kuma take nuna tsaruwa wattaraki da kuma jinkirtuwa bi khilafil wawi sabanin wawi allati hiya lil ishraki wanda take nuna musharaka wa misluhu al hadithul akhar akwai wani hadisin daban أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah faqad rashada wani mai kuduba ne ya tashi annabi na zaune sai yana kuduba a gaban manzon Allah a cikin kuduban sai yake ce man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ya shiri wa man ya'sihi ma faqad gawa wanda ya saba musu ya halaka me ya faru faqala lahu an-nabi take sai annabi ya ce bi isa khatibu qaw bi isa khatibul qaumi anta tur da mai khutba irin ka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce qum tashi aw qala ko kuma zan Allah ya ce izhab tafi to zaka ji mamakin me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya nuna rashin jin dadin sa da wannan khutba din sabila da mai khutban ya ce wa man ya asihima wanda ya saba musu kaga da zai ce wa man ya asihi sabila da idan ya ce wa man ya asihima kaman ya yi tarayya ne wa Allah da fatan mun gane Allah ta'ala da ya ce wallahu wa rasuluhu bai ce a haƙwa an yurduhu ma ba sai ya ce a haƙwa an yurduhu da damiri ɗaya sabila da biyayya ma Allah ai shine biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu biyu bane amma dai an kawo maka biyun ne Allah ya ce rasuluhu din ne domin ya nuna maka waye tajallin ainul rahmatin rabbaniya sannan kuma wane ne ainul wujudi sai Allah ya ce Allah wa rasuluhu din amma a haƙƙo an yurduhu yaddan Allah da yaddan manzon Allah abu ɗaya ne to shi kuma da ya zo sai ya ce wa manya asihima wanda ya saba musu su biyu to kaga ya biyuntar da abin sai annabi ya ce zauna tur da mai huduba irin naka wato tur da mai huduba wa jama'a irin ka ko ko aka ce maza Allah ce su tafi to ashe yana da kyau ga masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsantsance irin kalman da za su faɗa wa manzon Allah suna tsantsancewa ba sai ka yi su'ul adabi ka yi wato rashin girmamawa ga hadaran ubangiji ne za ka yabi manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama tsananin girmama ubangiji shi ne girmama manzon Allah sallallahu alaihi sallama dole idan za ka faɗi magana dangane da sha'anin manzon Allah ka duba wani irin magana za ka faɗa ka duba ina ganin kamar maulana professor makari ya yi wata wato takaitacciyar faɗakarwa akan yadda masu yabin manzon Allah ya kamata su zama gaskiya ne ana faɗa wa manzon Allah kalmomin da sufofin Allah ne wato sufofi ne na uluhiyya sifofi ne na uluhiyya to kuskure ne wannan kuskure ne wannan annabi bawan Allah ne annabi mabukaci ne zuwa ga Allah ya ayyuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid annabi ya fi kowa tsarkake Allah ga barin kishiya da haka ba za ka zo kana kishiyantar da annabi ga Allah kana ganin kana yaban manzon Allah bane wannan wannan ba yaban manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wannan ba yabo bane Al-Bazali yace zinil qawla in hawalta madha Muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz idan za ka yabi annabi Muhammadu ka auna magana ka gaihaya maganar take ta dace da janabinsa ta dace da kamalansa ta dace da isansa sannan kuma sifa ne wanda ya yi liyaƙi da hadararsa sannan sai ka sake magana ba kowane magana ba wani ma sai zo yana maka magana kamar ya sha giya wai yana yaban shehu ne ko ko yana yaban annabi ne sallallahu alaihi wasallama wanda shehu ya kubuta daga kai annabi ya kubuta da kai baya son wannan magana da aka kware da gaske mu kula a waɗannan ɓangarori yabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam almadahu malaka ce malaka ce wato baiwa ce Allah yakan yi ma wanda ya ga dama ba kowa ba ne yake da malaka irin ta shi'in waka ke ba kowa ba ne yake da shi amma yanzu da wanda yake da shi da wanda baya da shi gaba ɗaya kowa yana son sai ya yi ko da bai iya ba sai ya sato ibarorin wani ya jona nasa sai ya ɗauko kalmomi ko bai da ilimi abin da zai baka takaici ma akan rashin ilimi ma da yawa suke masu wannan zumudin suke akan rashin ilimi suke ba su da wato experience na ilimin addini ba su san Allah a matsayin tauhidi ba ba su san tauhidi ba rashin sanin tauhidi sai ya sa idan suka zo ba za su bambance sufofin bawa da mahalicci ba to don haka ashe idan ma ko kai malami ne ka je makaranta kai karatu idan baka da malaka ta waka ka bari idan ya zama dole sai kai ka ɗibo yaban da aka yi wa manzon Allah a shekarun da suka gabata irin su diwani irin su shiriniya irin su alburda irin su hamziya ka ɗibo su kai ta karanta su kana rera su kana rera su to wannan ke duk da dai cewa masu yin wannan wato zumuɗin a fagen yabo za a musu uzuri uzurin da za a musu shine soyayya ce ta fizge su don haka soyayya takan sa bawa ya samu kansa a wani yanayi wato na karambani da zumudi a gaban masoyi haka yakan faru to amma yana da kyau idan mun jazbantu sai mu suluki mu dawo mu leko domin mu ga me muka yi a baya sannan kuma me muke aikatawa sannan kuma ina za mu je yana da kyau haka a wannan hadisi da muka karanta wadda wani mai hudu din ya ce man yudi Allah wa rasulahu faqad rashad wa man yasi ma faqad gawa qala abu sulaiman dangane da wannan wato bayani abu sulaiman ya ce kuriha minhu al-jam'a bayna ismayn bi harfi al-kinayati lima fihi min at-taswifi an ƙi masa ya haɗa tsakanin suna guda biyu da harafi na kinaya kamar mene haɗa suna guda biyu shine wa man yasihi ma din nan yasihi ma ai musanna ne amma wa zahaba ghayruhu waninsa ya tafi ila annahu inna ma kuriha lahu alwuqufa ala yasihi ma wato an ƙi masa ya tsaya akan yasihi ma din ne an ƙi masa ya tsaya akan yasihi ma wa qawlu abi sulaiman asahhu amma fadin abu sulaiman shine magana mafi inganci suna guda biyu tare da wadda ke ka wato wadda wadda taswifi yana cikin sa to bai halasta a a a wato ai hakan ba wannan kenan sai malam ya sake cewa abin da yasa ya ce abun maganan abu sulaimani shine mafi inganci lima ruwiya fil hadisi sahihi abin da aka rawaito a ingantaccen hadisi annahu qala ya ce wa man yasi ma faqad gawa wanda ya saba musu su biyu hakika ya halaka wa lam yazkur al wuqufa ala yasi ma bi ambaci tsayuwa akan yasi ma ba wa qad ikhtalafa al mufassiruna malaman tafsiri sun yi sabani wa ashabul ma'ani da ma'abota ilimin ma'ani na alqur'ani fi qawlihi ta'ala a fadin Allah ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima suratul ahzabi sabanin da suka yi shine suka ce hal yusalluna raji'atun ala Allah shin yusalluna din nan yana komawa ne zuwa ga Allah wal mala'ikati tare da mala'iku amla ko kuma ba haka ba ai a kira'an inna Allah wa la'ikatu yusalluna ala nabi din ma an da akwai sabanin da alqurra'u suka yi wasu sun ce inna Allah suka ce wa mala'ikatahu sun yi adafi mai kenan sun yi adafin mala'ikatu akan sunan ismul jalala Allah kenan inna Allah inna harafu nasbin wa tawkidin Allah ismu inna wal wawu wawul atafi mala'ikata ma'atufun ala ala ismil jalala mansubun ala tabaiyya wasu sai suka ce a'a a kira'an sai suka ce inna Allah wa mala'ikatuhu sai zamanto wannan wawun na wa mala'ikatuhu kaman wato wawu wawul ibtida'i ce wawun ne ta wato inna Allah daban wa mala'ikatuhu kuma wato wani wato ibtida'i ne shi yasa aka mishi mene shi yasa aka mishi aka mishi wasalin raf'a suka ce sun wannan kira'a ya gujewa faruwan wato hada Allah da wani Allah ya tsarkaka a haɗa shi da mala'ikunsa, inna Allah wa mala'ikatahu kaman an haɗa Allah da mala'iku ne sai aka ce yi salluna ala nabi to wannan damiri din na jami'i yana komawa ne zuwa ga Allah da mala'ikun gaba ɗaya. To amma sun yi sabani akan haka suka ce to yi salluna wannan jami'i din yana komawa ne zuwa ga Allah da mala'iku gaba ɗaya ko kuma zuwa ga Allah shi wato zuwa ga mala'iku su kaɗai. fa'ajazahu ba'duhum sai wasu suka ce a zai iya yiwa ya zamo yana komawa ne zuwa ga Allah da mala'iku gaba ɗaya wa mana'ahu akharuna li illati tashriki sai wasu suka ce a a ba za a ce inna Allah wa mala'ikatahu ba sai dai wa mala'ikatahu sabila da illan tashrik hada Allah da waninsa wa khassu damira bil mala'ika sai suka ce yusalluna din nan damirin yana komawa ne zuwa ga almala'ikatu wa qaddaru ayata sai suka kaddara ayan da ma'anan inna Allah yusalli Allah yana salla a wato Allah yana salati tabbas Allah yana salati wa mala'ikatuhu yusallun mala'ikunsa ma suna yin salati ma'ana Allah ya ce inna Allah lallai Allahu ta'ala yusalli bi zatihi yana yin sallah wato yana yin salati wato da kansa wa manzon Allah wa mala'ikatuhu mala'ikun Allah ma yusalluna ala nabi suna salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wannan fahimta kenan وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من فضلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقال تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله akace sayyidina umaru ibn al-khattab shine yake cewa dan an ce wannan magana yayi ta ne bayan wafatin manzon Allah yake ce ya rasulullahi min fadilatik daga girmanka da fifikonka inda Allah a gurin Allah an ja'ala ta'ataka ta'atahu ya saka yi maka biyayya kamar yi masa biyayya ne faqad qala ta'ala hakika Allah ta'ala ya ce wa man yuti ar-rasula faqad ata Allah wanda yayi biyayya wa manzon Allah hakika yayi biyayya wa Allah وقد قال تعالى حقيقة الله تعالى يتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن دي كنا صن الله soyayyan gaskiya to ku bi ni ni annabi Muhammadu na kai ku gun Allah yuhibbukumullah sai Allah ya so ku al-ayatai a waruya annahu lamma nazalat hazihi al-aya yayin da manzon Allah aka saukar masa da wannan aya na kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah me ya faru aka ce a qalu sai mushrikai suka ce inna muhammadan yuridu an yattakhaza an yattakhizahu hanana muhammadu yana son wato a ɗauke shi wato wani abin ƙauna da jin kai da tausayi wato ana yana son a ɗauke shi wani abun ƙauna sosai sosai kamar ta kazatin nasara isa kamar yadda nasara suka ɗauki annabi isa ai nasara sun ɗauki annabi isa shine wato duk wani abin jin kansu da abin nan ɗinsu annabi isa suke danganawa sai suka ce annabi ma yana son a ɗauke shi haka ne fa'anzalallahu al'ayata sai Allah ya saukar da wannan ayan قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول kaga yana da bambanci da wancan a can an kawo da'a biyu qul atiu Allah wa atiu wa atiu Allah wa atiu rasula kaga da'an guda biyu ne amma a wannan sai Allah ya kawo da'a ma kwaya da yace qul atiu Allah war rasula ku faɗa musu ku bi Allah sai aka kawo wawul adafi war rasula kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da'an bai zama biyu ba kenan nan da'an kwaya ɗaya ne qul ati'u Allah war rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan فقرن طاعته بطاعته رغما لهم sai Allah ya haɗa da'a wa annabi da da'a ma Allah rahman domin turmuza hancin wanda suke ce yuridu an yuttakhaza hananan yana son a ɗauke shi wani abun ƙauna da bege na وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكشي malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da ma'anan faɗin Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqima ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal lazina an'amta alaihim hanyan waɗanda ka musu ni'ima wanda ake wato kawo cewa su ne wanda Allah ya faɗa mana min allazina an'ama Allah alaihim min annabiyina siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا شئت صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين wanda wanda kai fushi da su daga Yahudawa da kuma batattu wanda kai fushi da su daga Nasara so malamai sun yi sabani dangane da wannan ayoyi kwaya biyu faqala abul aliya sai abul aliya yace abul aliya yace والحسن البصري دا سيدنا الحسن البصري sai suka ce as-siratal mustaqima huwa rasulullah in ji Hassan al-Basri jama'a abun fa babban al'amari ne fa wato wani abun muna ganin sa duk ayan da zaka karanta a alqur'ani babu ayan da ba faɗa maka manzon Allah take ba kaga ihdinas siratal mustaqima Hassanul Basri babu wanda bai san Hassanul Basri jagoran ahlus sunnati wal jama'a bane babu wanda bai sani ba babu wanda bai san kadamin Hassanul Basri ba cikin ulumu to Hassanul Basri shi yace siratal mustaqima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi al azim shine siratal mustaqima hanya madaidaiciya annabi shine hanya madaidaiciya siratal mustaqima da muke karanta a Fatiha idan ka ce mu masu zurfafawa ne to gashi nan wannan maganar Hassan al-Basri ne idan shi ma din yayi guluwi shikenan sai ka fada mutane su in yayi guluwi guluwi akan kowa laifi ne amma guluwi akan manzon Allah daidai ne daidai ne mugulatu ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu zurfafawa ne amma ba mu ce masa Allah ba bawan Allah ne amma kuma habibullah ne duk abin da ya ce ma Allah haka Allah yake yi kuma duk abin da yake so haka ake aikatawa tun kafin ya ambata Allah yake yi masa shi yasa alhamdulillah mu idan kaga in kaga muna muna magana muna za- zabura ko wai ba akan manzon Allah ne ba akan wani ba fa in ma kana rigima da mu akan manzon Allah kake yi kuma kowa ya san mu muke ba shi kariya kai kuma rushe shi kake yi shi ibrahim kaula yana ce alamma alal baharil muhidi wa tatraka sawaqi la tujji zama'an liman shaqa yace me za a yi da wani annabi alamma alal baharil muhidi ku je ku sauka da zuciya na da ido na ku je ku sauka akan al baharil muhidi manzon Allah kenan baharun baharin da ya fi maliya wa tatraka ku bar sawaqiya ku duddufai wanda la tujidi zama'an liman shaqa wanda ba za su wadatar da kai ga barin kishi ba a wani kaulin yana ce fa man fi suwa hadil bariyati aqmam aya jami al khairati ya man ja'al wara fasmi bi hablillahi wa rayfatattaw yace ni ban ga abun kadai a gurin wanda ba annabi ba me zaka nema a gurin wani in ba annabi ba talauci zaka je ka nema annabi shine wadata mawa za ka kaskantar da kai in ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mawa za ka yi bambadanci in ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mawa za ka yi fadanci in ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abinda yan baran da yan siyasa suke yi na faɗan kalmomi ma wasu kattun da ba su kai ko ina ba su ba masu laifi ba ne za a kunna ana ji ana rangaji amma daga zanen in kawo kalmar maza Allah zai ce shirka kaji sun ce ma annabi kan kaji sun ce ma annabi kan kaji sun ce ma annabi kan irin maganganun da ake faɗa ma 'yan siyasa shi ma mai yaban ya san ƙarya yake yi ɗan siyasan bai isa ka ya sabunta shi da wannan maganan ba amma duka wannan ba a fito ana musu raddi ba ba a'a ba a fito ana musu raddi ba sai mu da muke muka zake akan kaunin manzo Allah da sallam mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne masu laifi to mun yi laifin a bar mu da laifin mu inda za ku rike da ku fahimtar mu rike na mu fahimtar da kowa ya huta to wannan ke ne idina siratal mustaqima idan mu gulatu ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam to ga hazal basani ya ce siratal mustaqima manzan Allah ne siratal mustaqima ka shiryar da mu hanya madaidaiciya annabi ne hanya madaidaiciya wa khiyari ahli baitihi da zababbun ahlin baitinsa su ne siratal mustaqima ba shi yasa muka rike muka rike gezan ahlul baitin ba wannan su ce shehu abdul qadir ne shehin su mu kuma mun ce shehu tijjani ne shehin mu sabila da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mai son ya tsira ya shiga jirgin su sai muka shiga jirgin su su kai mu gurin kakansu manzon Allah manzon Allah kuma ya kai mu gurin Allah ashe hanyar ahalul baiti ɗariƙan ahalul baiti shine siratul mustaqima to Allah ya bar mu akan ɗariƙan ahalul baiti zuwa ga manzon Allah Allah ya bar mu anan ba mu nemi ba mu nemi canji ba gaskiya hakahu anhuma abul hasan al-marudi abul hasan al-marudi ya haikaito daga gurinsu wa haka makkiyu anhuma maki ya rawaito daga gurinsu su biyu nahwahu irin wannan magana abul hasan al-marudi da al-makki al-makki din nan shine abu muhammad ibn ibn abi talib ɗaya ne daga cikin manya manyan malaman kirawana wanda yayi wafati hijira yana da shekara 437 kirawana wanda take andalus spain kenan to shine ya hakaito irin wannan magana sak da sak ya ce siratal mustaqima shine wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzan Allah da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace huwa rasulullah wa sahibahu Abu Bakr wa Umar siratal mustaqima shine manzan Allah da sahabbansa biyu da sayyidina Umar wato sahabbansa guda biyu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wa haka abul laisi as-samraqandi mislahu أبو الليث السمرقندي يا حكيتو مثالنسا عن أبي الآلية دقى أبي الآلية قال في قوله تعالى في قوله تعالى تكن فإن الله تعالى صراط الذين أنأمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين قال يتي fa balaga zalika al-husaina sai wannan magana ya isa ma sayyiduna al-husayn fa qala sai yace sadaqa Allah Allah yayi gaskiya sadaqa wallahi na rantse wanda ya fassara wannan aya da haka yayi gaskiya wa nasaha kuma ya faɗi magana wanda yake da nagarta
alhamdulillah za mu tsaya a nan lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kure Allah ya fi mana Allah ubangiji ya saka mu cikin ceton manzon Allah kuma Allah ya saka mu cikin masu biyayya wa sunnan manzon Allah sunna ta gaskiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran da ya dauki wato saka wannan karatu a kafafen yada labarai wato sai dai ya rima muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara maka budi da fatahi Allah ya kara maka san manzon Allah da kusanci da shi Allah ya gafarta wa mahaifanka gaba ɗayan su albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulan shehi radiyallahu anhu Allah ya kara mu shehi lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana maulan shehi Allah ya da mana da shi lafiya albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله